أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون ولنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين نعم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkan yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya ta lahadi a yau muna goma sha ɗaya ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1444 wanda ya daidai da biyu ga watan hudu shekara ta 2023 miladiya ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma idan ban manta ba a jiya mun tsaya jiya mun tsaya ƙarshen aya ta 48 ko? Na'am. Mun ji bayanai da Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da yi ma bani Isra'ila a wannan ayoyi da muka karanta da kuma bayanai da muka yi akan bayanan da malaman musulunci suka tafi akan wato ainihin matsayin ceto a addinin musulunci. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa mu dace da wannan ceton duniya da lahira. Allah madaukakin sarki mana albarka za mu tashi kan aya ta 49 insha Allah ta'ala Allah ya mana jagoranci na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم ubangiji ta'ala yake cewa wa idh najjaynakum min ali fir'aun Allah ta'ala ya ci gaba da magana da banu isra'il yace ku kuma tuna sanda muka tseratar da ku daga mutanen fir'auna yasumunakum su al'azab suna wato gana muku mugunyar azaba yuzabbihuna abna'akum suna yanka 'ya'yanku maza wa yastahyuna nisa'akum suna barin 'ya'yanku mata da ransu wa fi zalikum kuma lallai a cikin wannan abin da ya faru akwai bala'un min rabbikum azim akwai wato bala'i mai girma daga ubangijinku wannan ayar ta ci gaba da bayani akan ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala ya yi ma banu Isra'ila wanda malamai suka ce wannan za ka yi atsafinsa ne da cewa uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin ku tuna ni'imata da ni'imtar da ita akan ku kuma na fifita ku akan talikai na lokacin ku baki daya sannan sai Allah ta'ala bayan kafin ya kawo wannan sai bijiro da aya wata ku yawman la tajzi nafsun an nafsin shai'a sannan sai Allah ta'ala ya ce ku kuma tuna wa idh kun min ali fir'aun ku tuna lokacin da wato ainihin muka tseratar da ku daga mutanen fir'auna malamai suna cewa yawanci a cikin alkur'ani duk sanda ka ji Allah ya ce wa idh wa idh wa idh to ana kaddara uzkuru zai zama wazkuru idh ku tuna lokacin da aka yi kaza sai Allah ta'ala ya ce wa iz lokacin da aka yi kaza to yana nufin ku tuna lokacin da aka yi kaza kamar yadda a wani wajen ya kawo wazkuru din ya ce wazkuru iz antum qalilun mustad'afun fil ard واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض يخافون تخافون.
تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون Allah ta'ala ya ce wazkuru ku tuna إذ كنتم إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض لوكاتين da kuke wato ainihin yan kadan raunana na a bayan ƙasa takafuna an yatakhaffafakum an-nas kuna tsoron kar mutane su cefe ku su dinga caccakan ku fa awakum ayyadakum bi nasrihi wa razaqakum min at-tayyibati la'allakum tashkurun wa hal shahid ba fasaran ayan ba Allah ta'ala yace wadhkuru id to anan ma da Allah yace wa idh najaynakum zai zama takadirinsa shine wazkuru idna jainaku ku tuna lokacin da muka tseratar da ku muka kubutar da ku min ali fir'aun to tambaya anan ita ce da suwa ne Allah yake magana da yace ku tuna lokacin da muka tseratar da ku bayan ko lokacin da aka saukar da alkur'ani waɗannan da fir'auna yake gana musu azaba Allah ya tseratar da su lokacin sun riga sun mutu dukansu ba sa nan to yanzu da suwaye Allah yake magana da yake cewa ku tuna lokacin da muka tsairatar da ku to sai malamai suka ce maganin muwajjahul lil mawjudin ana magana ne da jikokinsu da tattaba kunnansu waɗanda suke raye a lokacin da Qur'ani yake sauka da su Allah yake magana alladhina kanu yaskununa madinata rasulillah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke zaune a cikin madinar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da su Allah yake magana amma wal muradu man salafa min abaihi waɗanda ake nufi da cewa mun tseratar da su su ne iyayensu da suka shuɗe iyayensu da suka gabata me yasa sai aka ce ana magana ne da jikokinsu waɗanda suke raye sai aka ce to ku tuna sanda muka tseratar da ku daga sharrin fir'auna da mutanensa bayan ko iyayensu su ne waɗanda Allah ya kubutar da su suka Allah ya tseratar da su daga shirin fir'auna da mutanensa to me yasa shine sai aka ce wa zalika li anna najatal abai kanat sababan fi miladi haula'il mawjudin saboda ai tsiran da tseratar da waɗancan iyayensu da Allah ya yi shine sababin da yasa har aka ci gaba da hayayyafa har aka haifi waɗannan da suke raye a yanzu da Qur'ani yake sauka saboda haka waɗancan iyayensu da aka tseratar da su inda Allah ya bari fir'auna ya dirkake su ya halaka su ya kashe su gaba ɗaya a lokacin da ba a haifa ba a ci gaba da haifa ballantana a haifa waɗannan saboda haka kasantuwar Allah ya tseratar da waɗancan tseratar da waɗancan ɗin da Allah ya yi ya zama sababin haihuwar waɗannan har aka samu waɗannan aka dinga haifa har aka samu waɗannan to shi yasa sai Allah yake musu magana kamar su ne waɗancan da Allah ya tseratar da su daga sharrin fir'auna ina fata an fahimta sai malamai suka ce kamar faɗin Allah ne da ya ce inna lamma bagal ma'u hamalnakum fil jariya da Allah ya ce lallai mu lokacin da ruwa ya wuce iyaka mun ɗauke ku mun ɗaura ku mun tafiyar da ku akan jirgin ruwa ita ce aljariya mai tafiya jirgin ruwa wani jirgin ruwa ake magana shine jirgin ruwan annabi nuh wanda Allah ya ce masa ya hada jirgin ruwa ya kwashe masu imani su tafi Allah zai halakar da kadi amma Allah yana magana da al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama sai ce lokacin da ruwa ya wuce iyaka ku din ku ne muka dauke ku muka tsayar da ku akan jirgin ruwa saboda me abin nufi shine hamalna aba'akum iyayenku kakanninku da suka shuɗe tun lokacin annabi nuhu da yake shine manzon farko da Allah ya fara aikowa zuwa ga mutanen duniya tun wancan lokacin waɗannan da suka yi saura ba a halakar da su ba a dirkake su ba su ne suka ci gaba da hayayyafa ta hanyar 'ya'yansu da jikokinsu da tattaɓa kunnensu da kaza har aka samu duniya tana ci gaba a yanzu to shi yasa Allah sai yake ce to ku ne muka ɗaura ku akan wannan jirgin ruwa da haka maganar ana yi ne da su waɗannan da suke raye kamar ana so a ce musu ne ku bi Allah bi dokokin Allah ku yi imani da manzannin Allah ku yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ku yi imani da alƙur'anin Allah ku bi ƙur'ani ku bi hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama saboda in ba ku bi ba in ba ku bi ba ba za ku gagari Allah ba Allah ba zai kasa hukunta ku ba Allah ba zai kasa azabtar da ku ba balma kamar ana nuna musu cewa ku sani fa inda Allah ya so da yanzu ku ba a haife ku ba din da ya bari an halaka iyayenku da kakanninku da yanzu ku ba a labarin saboda haka sai Allah ya ce musu wa iznajjaynakum ku tuna lokacin da muka yi mun kaza galibi kuma mun san cewa duk wanda ka zaunar da shi kana ce ka tuna na maka kaza na maka kaza na maka kaza na maka kaza to definitely akwai abin da kake so yayi akwai abin da kake so ya bari ba mamaki akwai abin da kana so yayi amma ya ki akwai abin da kana so ya bari ya ki bari da kai ka lissafa masa ni ne na maka kaza ni ne na maka kaza ni ne maka kaza ranka bayi ma biyayya sai ka lissafa masa ni ne ke ci da kai ni ke baka tufafi na biya ma kuɗin makaranta na yi kaza na yi kaza abin nufi shine ni me yasa zan ce kai kai ba za ka yi ba to shine Allah yana tuna musu dan me zan muku wancan ni'imar wanda inda na so da na bari an halaka ku amma ku ce ba za ku mun biyayya ba mun turo manzo ba za ku bi shi ba haka Allah ta'ala ya ce wa idh najaynakum min ali fir'auna Allah ya ce ku tuna sanda muka tseratar da ku daga alu fir'aun to a mun ji ma'anan wa idh shine ma'anan wazkuru to sai Allah ya ce najaynakum wa iz najjaynakum ma'ana shine anqadnakum wa akhlasnakum shine mun tsamar da ku mun tseratar da ku mun kubutar da ku daga sharrin fir'auna da mutanensa ma'ana shine kace alqainakum ala najwatin min al-ardi wa hiya martafa'a minha wato kamar kace mun daura ku mun wato ainihin mai da kukun rayu ala najwatin min al-ard a bisa wani bangare mai tudu a bayan kasa shine daga najwa najwatin min al-ard sai aka samu najjainaku kamar mun tattara ku gaba daya kun koma kuna rayuwa akan wani waje mai tudu a bayan kasa don ku dan a tseratar da ku daga sharrin fir'auna da wato ainihin wato mutanensa da haka Allah ta'ala ya ce wa idh najjainakum ku tuna lokacin da muka tseratar da ku sai Allah ya ce min ali fir'auna daga mutanen fir'aun min ali al ainihi malamai suka ce daga kalman al'ahalu ne al'ahal alif ha la al'ahal to sai aka yi wato tashilin haɗin sai aka ce da shi zama al sai zama alif din an mata madda sai zama madadin a ce min ahli fir'auna sai aka ce min ali fir'auna to abun nufi da shine iyalan fir'auna shine da aka ce a Hausa to amma me ake nufi da iyalan fir'auna shine abun nufi shine ahlu dinihi min qaumihi shine wato mabiya addininsa daga cikin mutanensa wa ashiya'ihi wa atba'uhu wa atba'uhu da kuma wato ainihin 'yan tawagansa 'yan kungiyansa da mabiyansa shine alu fir'auna ba wai iyalansa na gida ba abin nufi da alu fir'aun shine mabiyansa mabiyansa kamar yadda Allah ta'ala yake cewa wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adhab Allah yace wa yawma taqumu as-sa'a randa al-qiyama za ta tsaya adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adhab za a ce ku shigar da iyalan fir'auna mutanen fir'auna ku shigar da su su shiga cikin mafi tsananin azaba kaga sai Allah ya ce ala fir'auna za su shiga mafi tsananin azaba bayan ku mun san in iyalai ne na gida mun san matarsa mumina ce tunda Allah ya ba Allah ma ya buga misali da ita wajen imani har Allah ya gaya mana cewa ta yi addu'a ta ce rabbi ibni li indaka baitan fil janna Allah ka gina mun gida a can wajenka a aljanna ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ka tseratar da ni daga fir'auna da mugayen ayyukansa ka kuma tseratar da ni daga mutane azzalumai saboda haka abun nufi da alu fir'aun su ne mabiyan fir'aun to kalman fir'aun wannan ita ce fir'auna ta farko da muka hallaita a cikin wannan a cikin alkur'ani domin ita ce fir'auna ta farko su wato shine sunan fir'auna na farko a cikin alkur'ani baki daya a nan aya ta 49 cikin suratul baqara a wannan kalma ta fir'aun ko kuma kafin wannan ma'anan kalmar fir'auna a duk sanda aka ce a alkur'ani muka ji an ce alu fulani an ce iyalan wani to abin nufi shine da shi karan kansa da kuma iyalansa da haka mun tseratar da ku daga iyalan fir'auna daga mutanen fir'auna shine da fir'aunan da mabiyansa kamar yadda Allah ya ce inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imran ala alamin kaga Allah ya zabi annabi Adam da annabi Nuhu sai ya ce wa ala Ibrahim ma'ana shine da annabi Ibrahim da iyalan gidansa wa ala Imran da Imran da iyalan gidansa to dan haka idna jainakum min ali fir'auna mun tseratar da ku daga fir'auna da mabiyansa daga fir'auna da mabiyansa kaga anan Allah ya ce mun tseratar da ku daga Fir'auna a cikin suratul dukhan yace wala qad najjayna bani isra'ila min al'azabil muhin najjayna bani isra'ila min al'azabil muhin min fir'aun min fir'aun innahu kana 'aliyan min al-musrifin Allah ta'ala yace wala qad najjayna bani isra'ila min al'azabil muhin Allah yace hakika mun tseratar da banu isra'ila daga azaba ta wulaƙanci min fir'auna wanda suke samun azaban suna ɗanɗanin azaban daga fir'auna kaga anan allah ya ce mun tseratar da ku daga daga mabiyan fir'auna a suratu dukhan ya ce mun tseratar da ku daga fir'auna kaga in ka haɗa su sai ka ce mun tseratar da ku daga fir'auna da kuma mabiyansa ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين تو كلمة فرعون سناني وند يازو أتشين القرآن سو ستين دبقوي الله تعالى أنبتي فرعون أتشين القرآن تو كلمة فرعون أبن نفي شيني ana amfani da shi ne a wancan lokacin ga dukkanin wanda yake shugaban ƙasar misra sai a ce fir'auna ne dukkanin wanda yake ma'ana ba shi ne ainihin sunansa fir'auna ba ba shi ne ainihin sunansa ba ainihin sunansa mutane wasu da yawa suna ta a shashi faɗi wanda ma an zalallahu biya min sultan bayi cikin ƙur'ani bayi cikin hadifi to wallahu alam malamai suka ce sanin asalin sunansa bayi da amfani shi yasa Allah bai gaya mana cikin ƙur'ani ba da yana da amfani da Allah ya faɗa mana cikin alƙur'ani daga shi yasa gaba ɗaya sai zama sunansa abinda aka fi saninsa da shi ma shine fir'auna saboda aka ce kuma a cikinsu waɗanda suka yi mulki da wannan sunan babu wanda ya yi ta'addancin da ta'addancinsa ya suna irinsa daga ana kiran shi a duk wanda ya sarkin misira kuma kafiri ne shi to sai a kira shi da fir'auna sai a kira shi da fir'auna kamar yadda za mu ga a tarihi za mu ga wanda ya zama shugaban ƙasan farisa sai a kira shi da kisra wanda ya shugabanci ƙasar rum sai a kira shi da kaisar ko a kira shi da hirakal wanda ya shugabanci yaman sai a kira shi da tubba shine ahum khairun am qaumu tubba shine tubba wanda ya haɗu wato jagoranci ƙasar habasha sai ana kiran shi da annajashi najashi wanda najashi da lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda shi ya musulunta amma ya ɓoye musuluncinsa saboda tsoron mutanensa lokacin da ya rasu allah ya turo mala'ika jibril ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama cewa najashi ya rasu kuma musulmi ne da haka annabi ya tashi ya masa salatul ghaib saboda mutanensa tun ba za su masa sallah ba don haka to kamar yadda wa'annan wa'annan ga sunayensu da kuma kasashen da suke mulka to a wancan lokacin in mutum yana mulkan misra to sai a kira shi da fir'aun sai da masunan shi fir'auna matukar yana mulkan misra kuma kafiri ne shi wallahu a'lam na'am dan haka Allah ya ce wa idh najaynakum min ali fir'auna mun ji ma'anan idh mun ji ma'anan najaynakum mun ji ma'anan min to anan min da Allah subhanahu wata'ala ya kawo a cewa mun tseratar da ku daga mutanen fir'auna min ali fir'aun mun tseratar da ku daga fir'auna da jama'ansa sai Allah ya ce yasumunakum su al'azab suna wato ainihin yasumunakum yasumunakum sai malamai suka ce ma'anan yasumunakum shine wato yulunakum yudhiqunakum suna ɗanɗana muku shine ma'anan yasumunakum suna ɗanɗana muku su al'azab azaba mugunyar azaba suna gana muku azaba mai muni wasu malamai suka ce ma'anan asaumu ya sumuna daga asaum bisin la bisad asaum bisad shine azumi kenan ya ka ce asaum bisin shine addawam ma'ana ya dumunakum su al'azab suna dawwamar da ku a cikin azaba mugunyar azaba ku tuna lokacin da muka tsedatar da ku daga fir'auna da jama'ansa suna tsedatar da ku wato suna wato ɗanɗana muku mugunyar azaba suna dawwamar da ku cikin mugunyar azaba da haka Allah ya ce ya sumu na kun addawam shi ne ma'anin asomu ko yuziku na kun ko yulu na kun ko yuridu na kun suna shigar da ku zuwa ga mugunyar azaba to mecece mugunyar azabar sai Allah ya fassara ta a kalma ta gaba meye mugunyar azaban sai ce yuzabbihuna abna'akum suna yanka ƴaƴanku maza da rai suna yanka ƴaƴanku maza da ransu wa yastahyuna nisa'akum sannan kuma suna barin ƴaƴanku mata da ransu ba sa musu komai za su kashe maza sai su bar mata kaga anan suratul baqara Allah ya yi amfani da kalmar yuzabbihuna suna yankawa idan ka je suratul a'raf sai ga Allah ya amfani da kalmar yuqattiluna a cikin maganganun da annabi Musa yake ma banu Isra'ila yace wa iz anjaynakum min ali fir'auna وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أب- يقتلون أبناءكم.
يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa iz anjaynakum min ali fir'aun ku tuna lokacin da muka tseratar da ku daga wato ainihin fir'auna da jama'ansa yasumunakum su al'azab suna gana muku mugunyar azaba yuqattiluna abna'akum suna kashe ƴaƴanku maza wa yastahiyuna nisa'akum suna barin mata da rai suna kashe maza suna barin mata da rai to me dalilin da ya sa suke kashe maza ko suke yanka maza suna barin mata ibn jaridi ne ɓabari allah ta'ala ya masa rahama a cikin tafsirinsa mai suna jami'ul bayan an ta'awili ayar Kur'an, ya kawo da isnadi ingantacce zuwa ga sahabi abdullahi dan abbas allah ya ƙara yadda a gare su ya ce annabi sallallahu eh, abdullahi bin abbas yake cewa تذاكر فرعون وجلساؤه ما كان الله وعد إبراهيم خليله mutanen fir'auna da shi fir'aunan da 'yan fadansa sun zauna sun yi tattaunawa akan alkawarin da Allah ya yi ma annabi Ibrahim masoyinsa an ya ja'ala fi zurriyatihi anbiya'a wa mulukan cewa Allah ya yi alkawari a cikin zuriyar annabi Ibrahim zai sanya annabawa da kuma sarakuna واعتمروا واجمعوا امرهم على ان يبعث رجالا معهم الشفار يطوفون في بني اسرائيل don haka sai suka yanke shawari cewa tunda har Allah ya yi ma annabi Ibrahim alkawari cewa a cikin zuriyarsa za a samu annabawa da sarakuna to zuriyarsa kuma a yanzu shi annabi Ibrahim shi ya haifi annabi Ishaq annabi isa shi annabi ya haifi annabi yaqub wanda mun ji a darasin farko da muka yi a bana mun cewa isra'il shine yaqub shine annabi yaqub daka banu isra'ila sune yaya da jikokin annabi yaquba saboda haka kenan tunda Allah ya yi alkawari cewa zai wato ainihin tada annabawa da sarakuna a cikin zuriyar annabi ibrahim ashe fa akwai yiwuwar waɗannan banu isra'ila su zo su kwace wannan mulki daga to yanzu sai suka yanke shawari cewa za a aika wasu mazaje cikin gari wasu mutane su dinga yawo a cikin gari tare da su akwai zartu ko wuka fala yajiduna mauludan zakaran illa zabahuhu duk sanda suka samu cewa an haifi ɗa namiji to za su yanka shi za su yanka shi wata ruwayar ta nuna kuma cewa bokayensa ne suka faɗa masa cewa za a samu wanda zai zai kwace mulkinka daga gabanin isra'ila kuma ba a haife shi ba tukun da aka sai aka ce to duk wanda aka haife shi inda namiji ne a yanka shi fafa'alu sai suka fara aikata haka falamma ra'au annal kibara min bani isra'ila yamutuna bi ajalihim lokacin da suka ga cewa manya-manyan dattawa cikin banu isra'ila ajali na cin musu suna mutuwa wa anna sigara yuzbahuna ko yuzabbahuna ga kuma ƙananan yaran kuma ana yanka su manyan suna mutuwa ƙananan ana yanka su ƙala sai ya ce tushikuna an tafnu bani isra'ila kun kusa sauran kiris ku ƙarar da banu isra'ila gaba ɗaya fatusiru ila an tubashiru min al'amali wal khidmati ma kanu yakfunakum sai ya zama cewa ayyuka da hidindimu da banu isra'ila suke muku yanzu kuma zai dawo kan ku kuke yi saboda tsabaragen mulki da samun waje a wancan lokacin ina aka samu bakibbe a gidansa sai a tattaro mutum cikin banu isra'ila kamar mutum biyar kawai a bashi shi a bashi su a ce su yi ta masa hidima a gida ya su je gona su masa aiki su share masa gida su gyara masa kaza su ɗebo mai ruwa su yi masa komai ‘ya'yan ƙiɓɓawa da su ƙiɓɓawan sai dai su ci kawai su sha su kwanta su yi bacci amma duk wani buga-buga da wahala to banu isra'ila ne suke da haka yanzu sai suka ce tofa ga manyan suna mutuwa yaran da za su taso kuma su muku aikin su kuma kuna yanka su ƙarshe fa ku za ku dawo kuna hidima to sai ya ce musu faƙutulu aman kulla mauludin duk wata duk shekara ku yanka duk wanda aka haifa kullu mauludun zakari fatuqillu a fatuqillu abna'uhum ku ya zama duk shekara duk shekara za a yanka sai zama duk namijin da aka haifa duk shekara za a yanka shi to sai zama ƴaƴan maza din sun yi karanci mata sun yi yawa maza sun yi karanci wada'u aman shekara na gaba kuma kar ku yanka in aka yi shekara ɗaya ana yanka jarirai maza to shekaran gaba a ɗaga kafa shekara ta gaba a yanka su shekaran gaba a ɗaga kafa da aka sai sai ce fahamalat ummu musa bi harun fil amin ladhi la yuzbahu fihi al-gulman sai zama mahaifiyar annabi musa cikin ikon Allah shekaran da ba a yanka 'ya'ya sai ta ɗau cikin wansa annabi harun alaihi salam sai zama shekaran da ba a yanka 'ya'yan a shekaran aka haifi annabi harun haka shi kan dama ya kubuta ya tsira fawaladatu alaniyatan aminatan da haka sai ta haife shi a fili cikin aminci hatta idza kanatil qabil hatta idza kana qabil har da shekara ta zagayo lokacin da ake yanka ‘ya'ya a shekarar da za a yanka ‘ya'yan hamalat bi musa sai ta ɗau cikin annabi musa kuma ta haifi annabi musa wannan duk saboda allah ya nuna mana ikonsa fa'alun lima yurid ainihin target ɗin dama shi ne annabi musa kuma ba su sani ba daga cikin ikon allah sai sa shekaran da za a haifi annabi wato musa shine shekaran da ake yanka ‘ya'ya shekaran da za a haifi annabi harun shine shekaran da ba a yankawa dan Allah ya nuna mana cewa shi ba abinda baya iyawa babu abinda ba zai iya ba wanda Allah ya tsaya masa yayi alƙawarin kare shi babu wanda ya sai taba shi duk lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya wato ita nana ita mahaifiyan annabi Musa lokacin da Allah ya sanya ita mahaifiyansa ta haife shi har ya mata umarni ta sa shi a cikin akwati zan da mata alkawari ya ce ina raduhu ilaiki wa ja'iluhu min al-mursalin za mu dawo da shi zuwa gare ki kwantar da hankalinki ba abin da zai same shi sannan kuma za mu sanya shi cikin manzanni da aka fir'auna haka ya ci gaba aka dinga yanka maza ana barin mata shine yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum idan ka tafi suratul qasas Allah ta'ala ya ce inna fir'auna ala fil ardi waja'ala ahlaha shi'a فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبحون أبناء yudhabbihu abna'ahum يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ubangiji ta'ala ya ce inna fir'auna lallai fir'auna ala fil ardi ay tagha wa takabbara wa tajabbara fi ardi misra fir'auna yayi dagawa yayi girman kai ya nuna kama kariya da isa da iko a cikin garin misra wa ja'ala ahlaha shi'a sai ya rarraba mutanen misra ga banu isra'ila ga kibbawa banu isra'ila su ne bayi masu wahala kibbawa kuma su ne jagorori masu jin daɗi wa ja'ala ahlaha shi'a yastad'ifu ta'ifatan minhum yana raunanar da wani bangare cikin su sune bani isra'il yuzabbihu abna'ahum yana yanka 'ya'yansu maza wa yastahyi nisa'ahum yana barin matan da ransu sai ya ce innahu Allah ya ce lallai shi fir'auna kana minal mufsidin fir'auna ya kasance cikin maballata fir'auna mabarnaci ne na gaske inji Allah subhanahu wata'ala Allah ta'ala ya ce fir'auna ya kasance cikin maballata saboda wato ainihin wannan azaban da ya dinga gana ma banu isra'ila saboda tsoron karin mulkinsa ya gushe gare shi kuma a ya kasa ganin ya kasa sanin cewa qulillahumma malikal mulk tutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha mulki na Allah ne yana ba da shi ga wanda ya so ya kwace kuma lokacin da ya ga dama da haka Allah subhanahu wa ta'ala ya masa talalayi yayi abin da ya so ƙarshe Allah ta'ala ya tada annabi Musa ya ci gaba da zuwa mu yana masa wa'azi wanda har yi ma banu Isra'ila wa'azi da shi kanshi Fir'auna wanda za mu ji ayoyin a gaba da kuma wasu surori idan Allah subhanahu wata'ala ya raya mu cikin ikonsa zuwa ga sauran surori da haka Allah ta'ala ya ce wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab to a abu na gaba shine yaushe ne Allah ta'ala ya tseratar da fir'auna ya tseratar da annabi Musa da jama'ansa daga sharrin fir'auna yaushe ne Allah subhanahu wata'ala ya tseratar da su daga sharrin fir'auna na'am hadisi ya zo a cikin sahihul bukhari da muslim daga sahabi abdullahi dan abbas allah ya kare yadda a gare su ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama kadiman nabiyu sallallahu alaihi wasallama almadina annabi tsira da amincin allah su kara tabbata a gare shi ya shiga garin madina fara'al yahuda ta sumu yau ashura sai annabi ya ga yahudawa suna azumtar ranar ashura faƙala ma haza sai ce me yasa kuke azumtan wannan rana ta ashura ƙaru sai suka ce haza yawmun salih wannan rana ce mai kyau a wajenmu babban rana ce haza yawmun najjallahu bani isra'ila min aduwwihim wannan ita ce ranar da Allah ta'ala ya tsiratar da banu isra'ila daga abokan abokin gabansu fasamahu musa sai zama annabi musa yana azumi don yayi godiya ma Allah ƙala sai ya ce fa ana haqqu bi musa minkum ni na fi cancanta da annabi musa sama da ku fasamahu wa amara bi siyami sai annabi ya azumci ashura kuma ya umarni cewa a azumci ashura daga sai zama ana azumtar ranar ashura don a ƙara farin ciki akan ranar da Allah ta'ala ya tseratar da wato ainihin a annabi Musa alaihi salam da zuriyansa banu Isra'ila daga wato ainihin sharrin fir'auna da mutanensa hadisi ya zo a cikin sahihu muslim daga sahabi abu qatadatul ansari Allah ya kare yadda a gare shi yace a annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace wa siyamu yawm ashura wa siyamu yawm ashura ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu azumin ranar ashura ina sa tsammani ina fata a wajen Allah ahtasib ina fata a wajen Allah ko kuma a nan an kawo shi da sigar sa tsammani ko fata ne don a ja hankalinmu amma kamar ana ce maka ina da tabbacin cewa wanda ya azumci ranar ashura to Allah subhanahu wa ta'ala zai tsira Allah ta'ala zai yafe masa zunubansa na shekara guda Allah zai yafe masa zunubansa na shekara guda daga annabi ya umarce mu da mu dinga azumtan ashura sai dai ya tabbata cewa akwai shekarar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to in Allah ya kai mu baɗi za mu haɗa da tasu'a da ashura ashura ran goma ga wata kenan tasu'a ranar tara ga wata annabi ya ce za mu haɗa da tara da goma saboda mu saba ma yahudawa kar mu zama irinsu amma kuma daga wannan shekarar Allah bai raya shi ba haka sai zama to tunda ya ce za mu yi to kamar wasiya ce ga al'ummarsa a ɗaura a ci gaba da yi to shi yasa sai ake so a haɗa da ranar tasu'a da kuma ranar ashura a azumce su baki daya wato tara ga watan zulhijja a tara ga watan almuharram da kuma goma ga watan almuharram sannan ya tabbata a cikin wani hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa a ahabbu siyami ila Allah ba'da ramadan shahrullah almuharram hadisin da cikin sahih muslim hadisin abu huraira annabi yake cewa mafi soyuwar azumi a wajen Allah mafi soyuwar azumi a wajen Allah shine watan Allah bi alfarma watan almuharram azumin da Allah ya fi so bayan Ramadan shine watan almuharram tunda Ramadan farilla ce kuma Allah ya faɗa a hadithul qudsi babu abin da Allah ya fi so bawansa nemi kusanci zuwa gare shi da shi sama da aikata abin da Allah ya fallanta masa saboda haka Ramadan farilla ce to bayan ramadan kuma cikin azumin muka na nafila azumin da Allah ya fi so shine azumin tasu'a da ashura shine shahrullah lil muharram azumi a cikin al muharram da haka wannan ita ce ranar da Allah subhanahu wataala ya tseratar da annabi Musa alaihi salatu wassalam daga da mutanensa daga shallin fir'auna da mutanensa Allah ta'ala sai ya ce wa fi zalikum a cikin wannan abin da ya faru ya ku banu isra'ila ku sani akwai bala'u min rabbikum azim akwai bala'i mai girma daga wajen ubangijinku to malamai suka ce kalman bala albala wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim kalma ce da tana iya daukan ma'ana biyu tana iya daukan ma'anan wato shalli tana iya daukan alkhairi kamar yadda Allah ya ce wa nabluukum bishalli wal khairi fitna muna iya jarraba ku shine albala daga aliftila jarrabawa to wa fi zalikum a cikin wannan bala'un akwai jarrabawa min rabbikum azim ai bala'un azimun min rabbikum akwai jarrabawa mai girma daga wajen ubangijinku to da haka a a Sheikh Mustapha Al-Adawi a cikin tafsirinsa yake cewa jamhurin malamai sun tafi da cewa kalman albala da ake nufi a nan shine ma kanu min al'azabil muhin min zabhil abna wa istihya'in nisa shine wa fi zalikum bala'un shine abinda muka ji a baya cewa fir'auna na kashe maza yana barin mata wannan shine jarabawan da Allah yake cewa wannan jarabawa ce babba wa hadha huwa qawlu jamhuril ulama wannan ita ce maganar mafiya yawan malamai jamhurin malamai da haka sai suka ce albala huna albala ha huna fi shar bala'in da ake nufi a nan ta ɓangaren sharri ne kashe mutane ai sharri ne saboda haka a ce bala'un min rabbikum azim wannan bala'i ne wato ta ɓangaren sharri mai girma daga wajen ubangijinku to kafin dai na'am kafin na yi wancan bayanin magana ta biyu sai malamai suka ce annal murada bil bala ha huna ni'ima wannan abun nufi da bala'i a nan shine ni'ima ni'ima da haka zai zama ma'ana wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim ay wa fi zalikum ni'matun azimun min rabbikum iz anjakum min ali fir'aun to ya zama kenan fassaran ayan wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim zai dauki wajihi guda biyu idan ka alakanta shi da farkon aya wa iz najaynakum min ali fir'auna to ya zama ni'ima kenan saboda ai tseratar da su daga fir'auna da mutanensa ai ni'ima ce saboda haka kenan zai zama wa iz najaynakum min ali fir'auna wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim ai wa fi zalikum ni'matun azimatun min rabbikum ni'ima ce babba daga wajen ubangijinku idan kuma ka kwatanta shi da ƙarshen ayar yasumunakum su'al azab yuzabbihuna abna'akum wa yastahiyuna nisa'akum to ya zama kenan ashe wannan babban jarabawa ce daga wajen Allah jarabawa ta fuskan sharri to bayanin da nake so ne shine mun ji a cewa wasu malamai sun tafi akan cewa akwai bayani akwai jarabawa ta fuskan alkhairi da sharri kamar yadda kuma ga ayan Qur'ani to sai dai sharri yana yiwuwa ne ka kira shi da sharri bisa ga kai abinda ka hanga amma in dai daga wajen Allah ne to babu wani abin da yake sharri a sha'anin Allah duk wani abin da Allah ya kaddara shi ba abin da yake sharri a sha'anin ubangiji amma kai bisa yanda abin ya zo maka zai zama sharri shine ma'anan wa nabluukum bisharri wal khairi fitna za mu iya jaraba ku ta hanyar abin da ku kuna masa kallon sharri da abin da kuke masa kallon alkhairi duka fitina ce saboda haka tseratar da su da Allah ya daga fir'auna da mutanensa jarabawa ce me ya jarabawa me ya cin jarabawan shine ku gode mu wahalhalun da fir'auna ya azabtar da su jarabawa ce me ya cin jarabawan shine ku yi haƙuri shine ku yi haƙuri saboda haka in ka kwatanta in ka fassara bala'un min rabbikum azim da farkon ayan shine kun ci jarabawa shine ku gode ma Allah tunda Allah ya tsiratar da ku daga sharrin fir'auna da mutanen sadaka ku bi dokokin Allah ku yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam saboda haka Allah ta'ala ya ce wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim imamu tabari Allah ta'ala ya masa rahama a cikin tafsirinsa yake cewa larabawa suna kiran alkhairi da bala'i sharri ma suna kiran shi da bala'i sai dai galibi in ka ji an ce bala to ya fi zuwa a kan sha'anin sharri a wajen larabawa to sai dai sai ya ce akwai bambanci wajen bala na sharri da kuma bala na alkhairi idan kana magana akan sharri ne sai ka ce balautuhu abluhu bala'an kaga balautuhu balautuhu na wato ainihin yi masa sharri na masa aikin sharri idan kana magana akan alkhairi ne sai ka ce ablaituhu ablaitu a sharri balautuhu alkhairi ablaituhu sai zama an bambance tsakanin sharri ablaituhu ablihi ibla'an wa bala'an shi sa wani mawaƙi ke cewa jazallahu bil ihsani ma fa'ala bikum wa ablahu ma khairul bala'i alladhi yablu Allah ta'ala ya samu dace da haka Allah ya ce wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim a cikin wannan akwai wato ainihin jarabawa daga wajen ubangijinku mai girma to insha Allah ta'ala za mu tsaya akan wa'annan bayanai idan Allah ya kai mu gobe za mu sake maimaita ayan akwai bayanin da ya kamata mu karkare kafin nan kuma sai mu hada da aya ta gaba insha Allah ta'ala Allah madaukake sarki yayi mana albarka baki daya Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi kuma kara hakuri da yanayin karatun namu babu gudu makasudin mu yawa makasudin mu shine ba damuwar mu mu samu mu sauke ba damuwar mu mu samu gwargwadon fahimta fahimci sakon Allah subhanahu wata'ala shi yasa galibi yawanci duk maganganun da za mu yi muna ɗaukowa daga littattafan malamai na tafsiri musamman galibi in a ɓangaren hadisai ne na fi so in kafa hadisin da ya zo hujja da hadisin da na gani a cikin sahihul bukhari da muslim shi sa ba mamaki za ku ji na yawan ambatan su so ko da a ce na ga akwai wasu ruwayoyi da suka zo a wasu littattafai waɗanda suka saba ma lafuzan sahihul bukhari da muslim to nakan takaita akan lafuzan da suka zo a sahihul bukhari da muslim saboda har a wajen malamai a wajen malaman hadisi waɗannan sun fi inganci a ce ya zo a sahihul bukhari ko sahihul muslim ko kuma dukan su sarrawaito shi to makasudin mu shine zama abinda muke kokarin karantawa ya zama dan karin ya zama ba mun karanta da yawa ba mu fahimta ba mu karanci kaɗan mu fahimta mu yi aiki da shi ya fi mu karanci da yawa ba ba fahimta ba ba aiki Allah ta'ala ya samu dace Allah ya albarkaci rayuwarmu ya albarkaci karatunmu Allah ya mana albarka baki daya Allahumma izzil islam wal muslimin wa adhil shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da ad-din wa ansur ibadakal muwahhidin wa ahmi hawzat ad-din ya rabbal alamin هذا الجلال والإكرام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام